بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله barkanmu da haduwa a wannan safiya ta uku ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda dace da ɗaya ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da za mu fara karatu na daura ta goron sallah ta wannan shekara a cikin littafi na kitabu usul sunna tasnifin al-imam abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn abi zamani al-andalusi rahimahullah wanda an haife shi ɗari uku da ashirin da hudu ya rasu ɗari hudu ba ɗaya ɗari uku da tis'in da tara rahmatullahi alai kamar da aka sani duk shekara idan aka zo idi mukan yi daura ta goron sallah a kowace shekara mukan samu wani kwana ko wasu kwanaki mu tattauna abin da yake da alaƙa da wato ilimi so kusan waɗannan shekarun mun fi ba da muhimmanci akan babi na aƙida shi yasa aka kusan shekara biyu zuwa uku muna ɗaukar kutub na aƙida tun daga muka ɗauki imamu salaf fileta kan gaba hakawul imamu harb mun ismail kirmani har aka zo zuwa ga aqidatu ashabil hadith lum'atu al-i'tiqad aqidatu ashabil hadith na Abu Uthman as-Sabuni da sauransu sai kuma ɗaukar ɓangaren aƙida to a yau ma insha Allah za mu tattauna a cikin wani littafi mai matuƙar muhimmanci littafin usulu sunna wanda littafi ne da malamai sun bashi inaya sosai na wani bamaliki kuma wanda yake cikin harka ta hadisi da haka za mu ga yana rawaitowa da isnadi wanda ake cewa ibnu abi zamani shine al-imamul qudwa kamar da imamu zahabi yake mashi taki da al-imamul qudwa az-zahidu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Isa ibn Muhammad al-Murri al-Andalusi al-Ilbiri Shehu Qurtuba al-Shahir bibni Abi Zamani haka ake faɗar suna Zamani bi fati mim thumma kasrin nun Zamani sabanin zamanain inda ya shahara inda ake faɗa Muhammad Zahabi ma haka ya gabbin shi da Muhammad Zahabi yake cewa wa zamani bi fatihi mimi thumma kasrin nun za a yi wa miman din fataha zama sai a yi kasra ga nun zamani ibnu abi zamani an haife shi a farkon shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu kamar yadda hafizu zahabi yake bayan labari ya ji daga mahaifinsa haka muhammad bin muawiya al-umawi da Ahmad ibn Mudarrif da Ahmad ibn Shama da Wahab ibn Masarra da wasu su haka yayi koyi fiqhu tafaqqaha bi Ishaqa Abdulaybi haka cikin almajiransa a wanda suke riwaya a hannunsa akwai Abu Amr Naddani akwai su Abu Umar ibn al-Hadza da wasu jama'a da yawa daga cikin malamai sun yi sana'i ga shi wannan malami daga cikinsu akwai shi Imam Zahabi da yake cewa tafannana wastabahara min al-ilmi wa sannafa fi az-zuhd wa ar-raqa'iq wa qala shi'r ra'iq wa kana sahiba jiddin wa ikhlasin wa mujanabatin lil umara wa kana min hamalati al-hujja cewa ya tafannuni fanni fanni yana da gogewa akai na ilimi da nutsawa a cikin kogi na ilimi ya yi rubutu akan zuhudu da abubuwan da suke tausasa zuciya ma'abocin yana da himma sosai da ikhlasi da gujewa masu mulki haka ya rayu haka shekul islam ibn taimiya a cikin alhamawiyya yake cewa abu abdullah muhammad ibn abi zamani al-imam al-mashhur min a'immatul malikiyya cikin a'imma na malikiyya haka zaka ga duk galibi aqida ta salaf da ake karantawa ko ba maliki ne kai ko ba shafi'i ko ba hanafi ko ma dai ba menene ne kai za ga awon ba sa canza idan ka ɗauko ɗahawiya kaga ta abin gaci in ka ɗauko littafin muzani kaga kaga shafi'i ne misali in ka ɗauko zanjani kaga shafi'i ne in ka ɗauko kaza in ka ɗauko wato koda saɓanin mazhaban a ce wani ɗan mazhabi kaza ne wani ɗan kaza ne to wannan bisa kaga an samu wani saɓani ko kuma a ce akwai karo da juna a'a ita aƙida abu ce da za a ganta ɗoɗar in dai aƙida ce ta magabata salafus salih za ka same ta ba ta karo dole su ake ka san Allah ka san tafarkin da annabi rayu da shi tare da magabata ibn abi zamanin yana da musannafat ya yi ikhtisarin mudawwana na da muntakhabul ahkam na da kitabur wasa'iq muktasar na tafsir ibn sallam kitabu hayatul qulub wannan az-zuhuri kenan kitabu adabil islam da kuma kitabun usul sunna littafin muke nan da wasu daga cikin rubuce-rubuce wanda ya haka rasuwarsa ya rasu a rabi'ul akhir santa tis'in wa tis'ina wa thalathimi'a ɗari uku da tis'in da tara aga ɗari hudu kenan ba da za ka kowa ga tarjama da zahabi ya mishi takaitacciya a cikin siru alami annubala su wannan kenan game da tarjama shi wannan malami da ake cewa ibnu abi zamani wannan shine a take wane ne shi so littafin kuma sunan shi usulus sunna zaka samu da yawa daga cikin malamai sukan yi rubutu sai su ce mashi as-sunna da yawa an yi haga al-humaidi usulus sunna an mun karanta shi imamu ahmad usulus sunna as-sunna kaga ta ad-duhuli shi ma haga as-sunna shi ma haga an karanta za ga suna yawan ba da su ce kawai a sunna wadda a sunna ɗin nan ta bambanta da sunna da zaka da an ce ai kaza sunna ne misali a fiƙe hanci da sauransu idan an ce a sunna ana fin masail da suke ɗaya tiƙadiyya a ce usulu sunna na wani sharhu usulu sunna kaza ko kitab ko a sunna ko sharhu sunna na su bar buhari da sauransu to da za ga irin wannan ana faɗa to kamun ya ake cewa sunna a lura da kuma kuma shari'a da kuma suwaye ahlus sunna ma shin dan izala shine ahlus sunna ko ko wanda ya bar gemu kawai shine ahlus sunna ko ko wanda ya dage wando shine ahlus sunna kana akwai buƙatar ka san sunna karan kanta ka san kuma suwaye ahlus sunna din sannan kuma me ke sa mutum zama mukhalif a ce ai wani ya saba ma ya saba ma sunna ma gaba daya to a sunna a lugha ta ce a dariqa a dariqa ko ka ce asira kamar duk a cikin annihaya ta ibn al-athir kenan abu mansur al-azhari in ka koma ga tahzibul lugha yake cewa a sunna a dariqatul mustaqima don wannan a lugha ne hanya miƙaƙiya al-mahmuda abin yabo وهي مأخوذة من السنن السنن وهو الطريق هنيا كينا خذ على سنن الطريق وسننه ونكينا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأول هذا سنة تو زجاج كما لمن عربية yake cewa sunnatul awwalin ake sunnatul awwalin ay innahum ayanul azab فطلب المشركون أن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء هكا أتكلم حديث هذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من أميل بها ومن سن سنة سيئة وأنا حديث صحيح kaga man amila hali yuqtada bihi fiha kaga wa kullu man ibtada amran wanda ya faru wani abu amila bihi qawman ba'dahu kila huwa alladhi sannahu shi shine wanda ya sunnanta a wannan wannan abin to in muka dauki ta'arifin sunna ga shari'a to akwai zantuka malamai suka yi akan ta'arifin sunna a shari'a ibn al-athir ina cewa idza utliqat sunna fi shar fa inna ma yuradu biha ma amara bihi nabi sallallahu alaihi wa sallama wa naha anhu abin da nabi ya umarni kuma ya hana wanda ya yi umarni kaga za a yi wanda ya hana kuma barin shi kaga tarko hudun ya zama shine sunna din wani daba ilai abin da ya kwadaitar akan shi qaulan wa fi'lan min malam yantiq bihil kitabul aziz abinda qur'ani bai faɗa ba a ce wannan abin sunna ne da haka ake cewa adillatu shari'ati alkitabu was sunna daga alquran da kuma hadisi da yake ingantacce a ce mishi wannan a sunna alhafiz ibn rajab in ka je jami'ul ulum wal hikam yana cewa as-sunna hiya dariqatul masluka hanyar da za a bi fa yashmalu zalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa a ga ruko da abin annabi yake akai wa khulafa'ur rashidun da kalifofin shi wanda suke zo bayan shi min i'tiqadatin na aqida wal a'mal da ayyuka wal aqwal da kuma zantuka wa hadhihi sunnatul kamila wannan ce sunna cikakka ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزائي والفضيل بن إياد أرويت معنى رونا دق الحسن دا الأوزائي دا الفضيل بن إياد هكا wannan ga wannan kamar da ke ga alhafiz kenan ibnu ibnu rajab to wannan tarifin sunna kenan a takaice to haka aka samu mutaqaddimun irin su sufyan ibn uyayna a cewa as-sunna ashara wanda mun karanta na cikin littafin nasa to da daga cikin mutaakhirun suna kibance wato sunna da abin da yake da alaka da i'tiqadat haka wannan usulus sunna haka abin da yake da alaka da i'tiqad a wanda ake kudircewa لأنها أصل الدين ومسوني أصول الدين gaba ɗaya. kamar da kaga daga Imam Ahmad a farkon usulu sunna ya ya ambata maka wannan wal mukhalifu fiha wanda kuma ya saba wannan usul din to ala khadrin azim na cikin hadari mai girma shi yasa magabata irin su athauri suka ce maka as-sunna ashara kaga ma ya ta'allaqu bil i'tiqadat kenan abin da suke da alaka da i'tiqad yace maka ithbatul qadri taqdimu abi bakr wa umar wal haud wash shafa'a wal mizan was sirat والإيمان قول وعمل والقرآن كله كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة إلى آخر ما قال so kaga waɗannan kaga abubuwa ne da suke da alaƙa da itiqad to kaga sai a ce as-sunna haka barbahari a cikin shirku sunna ce ilamu anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam to ka sani musulunci shine sunna sunna kuwa ita ce musulunci wala ya komu a haduhuma illa bil akhar ɗayansu bai tsaye ba sai da ɗaya ya ce famina sunna luzumul jama'a sun mashara'a ya surudu mu'taqa da ahlus sunna sai ci gaba ambata maka usul din na na sunna haka mu shaɗibi shi ma ya ce bayu talaqqu yani lafzu sunna ana sakin lafazin sunna fi muqabalatil bid'a wanda yake abokin haɗin bida'a kenan sunna bida'a abin da ya dace sunna abin da kuma ya saba sai a ce bida'a sai a ce fulan ala sunna wani na kan sunna idza amila ala wifqi ma alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam idan ya aikata abin da ya dace da abin da annabi yake akai wa yuqalu fulan ala bid'a shi wani na akan bid'a shi kuma idza amila ala khilafi zalika in yi aiki da saɓanin sunna haka a cikin al-muwafaqat fi usul shari'a na al-imam shatibi rahmatullahi alal jami haka idan ka ce kuma usul sunna su ne wannan tarasan Imam Ahmad yace usul sunna indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah wa liktida bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala da sauransu yace min sunnati lazima التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها kaga zuwa ƙarshe kaga wannan usul kenan na na sunna to duka wannan muqaddimat ne ga abin da ya shafi sunna a lugha da kuma a shar'ance ya ake kallon sunna din sannan kuma suka ce maka usulu sunna wato me suke nufi to duka yanzu malam zai ba mu abubuwan da suke da alaka da i'tiqadi wani zai iya cewa to wai tuffuna na aƙida wai ba a baransa haka na ko ba a gama fannin ba da sauransu ba abin gamawa ba ne kamar yadda abinci ba ka ƙosawa da shi ka ci gaskiya kai ka gama cin abinci gaskiya rayuwarka da haka yanzu kawai ka bari ko ka ce ka gama cin abinci wanda ke cewa misali mutum ce kai na gama koyon usul fiqi ko mutum ce na gama koyon raban gado ko mutum ce na gama koyon nahau ko ce na gama koyon balaga ko ce na gama koyon arodi duk za ka yi wannan amma ita aƙida ita abincin ruhi ce ba a rabuwa da ita wani yasin ya da su ba mu daga kafa kan abin da ya shafi karantar da aƙida wani zai ga an sa kaza an maimaita haka ya kamata aƙida ba ta da ba ta da daɗi ga waɗanda mutanen da suke waɗanda ba san gaskiya ba san a ɗaya ta Allah ba san a yi masu gyara ba san a ce kaza ba daidai ba ne to amma yau da gobe ana yi ana yi ana yi to ga an saba da abin amma babu yadda za a yi ka san Allah hakikanin sanin da ya kamata kuma ka yi imani imanin da zai amfane ka ya sa ka samu aljanna da hamar Allah sai da wannan aƙida da da haka ita aƙida da an gama wannan ya sa wannan da an gama littafi kaza sai kaza haka ake yi ba a ɗaya kafa ya sami kisan duk wani da ya bullo daga DQS abin da ake fata ko me zai sa a baje da su to bayan aƙida ne sai duk abin da za a karanta ga aƙida duk abin da za a karanta ga aƙida amma sai ka samu majalisi kutu da guda shekara ashirin komai ana karantarwa za a karanta fikihu a karanta sira a karanta nahawu a karanta hadisi a karanta kaza amma aqida fa fa ba za a karanta to me yasa wasu karanta aqidar raddi suke wa kansu da kansu ma gaba da da ka ba karantuwa wani ce suka sa aqida karantar shi karan kanshi ba shazi ba su da haka amma aqida ba a kosawa da ita ba za a bi ba a ce ai mutane ba sa jin daɗin wannan karatun ko kuma mutane suna jin ai kamar an matsa da yawa a kamata a ɗan sassauta a ɗan ba a hankali a ɗan kaza ba a sassauci game da aƙida kuma ita ce za ka riƙe Allah baka da asara ba ka ɓata lokacinka a banza ba ka ci moriyar lokacinka kuma taimakon Allah mutum ya samu kanshi yana da jajircewa kan aƙida wallahi taimakon Allah ne so da wani jarabawar da ya samu shi za ka samu gaba ɗaya zai ƙare rayuwar shi ne gaba ɗaya akwai larabci inda aka saba wata ka'idar larabci sai ce a ainihin kaza ainihin a cikin kamus na kaza nan a cikin al'ainu nan a cikin ibn Durayd a cikin jamhara nan azhari nan ibn manzur a cikin nan kaza nan kaza nan ayi ta alaf cikin alfasi a haka zai ƙara rayuwar bisan Allah To amma kai Allah ya taimaka yau ka samu kanka kake karatun aƙida, ka riƙe babin aƙida kana ta karatu kana sanin Allah, to wannan wallahi zaɓi ne, Allah ya zaɓe ka, da har ya buɗa maka zuciyar kake son karatun aƙida, kake aiki da shi, kake ƙoƙarin zabar da kanka kullum akan koyon aƙida, da hankali akanta, so Allah ya taimake ka. su da haka mutane su bar damuwa akan ciwar tattafan aƙida ai sun yi yawa ba ma fara ba a fara su ba suna nan barkatai kuma za ga duk inda aka ji karatun guda ne to haka za a yi ta buga zuciyar mutane a buga nan a taɓa nan a ɗauki wannan a gama wannan a sa wannan a sunna tana nan na nan imam ahmad ga shari'a ta wani a jurdi shirwa ta ƙari halu sunna na allah na kayi a sunna ta ibnu abi asim duka wannan suna na misali suna zira kuma suke a karanta su ga kutub nan na sunna da yawa duka suna malamai sun rubuta wannan ɗaya ne daga cikin su kawai aka aka zaliku kuma suna nan sai dai kawai a ce ga littafi kaza na jira ga kaza na jira ga kaza ga kaza ga kaza kuma ba a gajiya haka za a yi ta karatun a yi ta yi in ka ga an bari to kawai mutuwa ce aka yi amma karatun akida ba a barin shi ba a ɗaga kafa wannan yasa sai ga da masu faɗar su yan izala ne da masu faɗar su kaza ne su kaza ne sai ga mutum a babin aƙida ba komai ba komai sunne karan kanta za ka yi aiki da sunnan ne idan ka tsaya ka koyi sunna ka koyi kuma yadda za ka yi aiki da sunna kuma ka fahimci ma Allah a cikin littafai na magabata da suke rawaitowa daga shi wanda yake jagora suke rawaitowa daga annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallam da kuma tafarkin da sahabbai suka rayu a kai to wannan kenan duk lokaci ya cin mana za mu bar wannan darasi na farko a matsayin muqaddima insha Allah darasi na biyu sai mu tafi kai tsaye a cikin littafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله